sun yi ramuwa da kawai da yau sai an fito ko da sun yi karatun bare miyan babba ko wannan kasar ɗin da waɗannan miyan huta kuma ku huta akwai kasar ɗin albani akwai na ahmad kassan akwai na ya sanin dai da yawa ne dai gaskiya waɗannan dai na samu na fito da su yanzu ba za a rasa ɗansu ba a can gida a ba wanda ba sa fashi a maganin hadda kasan tana da muhimmanci ko shakka ba wuta da muhimmanci zuwa ba fashi yana da muhimmanci kowanne yana da laifi shi ilimi dama abu biyu ne fahimta da harda akwai wanda zaga yana da harda baya da fahimta sosai akwai wanda zaga yana da fahimta baya da harda shi yasa mun zala su sun ce cewa wa rubba muballighin aw a min sani wanda shi kisar masa za a yi wani lokacin cewa ai an ce ka za a makaranta sai ka fahimta sama da shi wanda ya zo ya biyo kai tsaye daga makaranta wannan fahimta sai Allah ke zuwa mutane daban-daban madarikun nas tafsadi wa kadhalika fuhumuhum tahtabi mutabayinuna fi kulli dhalika نعم سؤال اللي تتحدث فيه وقال عبدك بسم الله ta mutu ka da biro kai karbuta suna wanda ya haddace tun da kai baka haddace ba tun da yake cewa a ba waɗanda ba sa fashi ka ga shi ba har da a ya riga da lafi tarsa ne da ya sani da ya yi tsoro kamar sauran faru daga farko faru daga farko ai ya ji daɗi
ذو العجل ذو العجل
الحجر والتقليل والتفريق الحمد لله الذي قد أظهر كل أسود الورى وأشهر علم الأصول علم الأصول
علم الأسود الورى وأشهر مم.
على لسان ذاته وحونا مم.
وهو الذي له ابتداء دونا له ابتداء دونا
وهو الذي له ابتداء دونا مم.
وتابعته النفس حتى صار حزبا كبار حزبا او كبارا كتبا صغار الحديث او كبارا أو كبارا او كبارا مم.
وخير حزبه كبار ناسيه ورقات بما انتحرني وقد جئت نسبة من الظلم وصح عليه مسهلا به وصحبه فلم أجد من عبده نسبة وقد شرحت به نسبة لوطن التوفيق من زواجي من ربنا التوفيق للصواب
لوطن التوفيق من زواجي مم.
ونفعت والنفع ونفعت دار الأنبياء وله الثلث أو الثلث طريق الوالد بل إرادي سوسيدة سوسيدة أتو وصلة وصلة سنة
ذلك أربعة ذلك
نعم وزيت دورة جين ديتا بسم الله بلا آه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا مم. مم.
عليه غير الله مم.
وقرب ما على جواره فالأصل ما عليه غيره بني مم.
وفرق ما على جواره يمنع مم.
الشجر كل كل حكم توحيد مم.
الشجر علم كل حكم توحيد
جاء اجتهادا هذا دون حكم دون دون حكم حكم قطعي دون حكم دون حكم قطعي قطعي غير قطعي مم.
فحكم وارد ووجود وما مم.
وفي أول مفروض معنى كلمة مم.
وأستحيل مثله وقلبه مم.
بفائد الأداء أو العاجز مم.
الوالد المحسن في الصواب بفعله وتركه الإكرام مم.
والذي ما في بفعله الصواب ولم يكن في نفسه بقول وليس في في الله من ثواب إلا ما ترك الذنب لا إثاب جميل يعني ya isa da muka sunan sa wada wato kalo فالأصل ما عليه غيره بلي والفرع ما على سواه ينبلي وتقاعدة الرجل إلن مثل دا شطر البيت يكاري da irin sa ne shafar sami yake karewa harafin da wasalin dole su zama iri daya kalmar za ta iya canzawa amma idan ka ce fal aslu ma alaihi ghayruhu buna ko bana wal far'u ma ala siwahu yanbali kaga sun saba ba ba da ake fataha sannan ke kasra dole ko dai duka fataha ko kuma duka kasra ina fatan ka kiyaye wannan to sai wai da shi gaba kai ne shi gaba shi gaba daga wannan wannan wa babitul makruhi wa babitul makruhi
وذلك لمكروه أحسنانه كذلك الحرام احتماله وذلك الخفيف ما تألق بدونه الاعتدال مطلقا والباطل الذي هو المعتدي ولم lam ta'tadi لم يعتدي ولم يكن بناسب الغناء به shi gaba والعلم نفس للغموم لم يخف والعلم نفس للغموم لم بالفتح يخف مفهوما
والحكم مفهوم الملك بالفتح بالفتح بالفتح مفهوما طب وعلمنا معرفة المعلوم شو بقى وكافي عددنا sunan zama sai ka rubuta rabi ke ko ko ko ya rabi a rubuta cikakke ne sai ka shafe mata ma din ke ba sai ka bismillah ci gaba daga inda ya tsaya Mm. ممتاز آه. آه. مم. والجهل كل مم. مم. بسيط نوم مركبا قد سمي مم. بسيطه تصورا مم. ايه يحصل مم. أو باكتساب حاصل فالأول المستفاد مم. مم. مم. مم. مم. وحد الاستدلال كل ما يستلب ما يستلب آه ما يستلب من هذا مم. ko da ke zai zama ma ya yi jitali ba sai dai ma ya jitali Mm, mm, mm. مرجحا مرجحا لأحد إيه جميل ياي كونا كتا ياي أنا لا يكون آه يا إيه بالضبط يلا بفكرة بالنفس ka kullar ku yana da fika bin nan dan ga ta bai kadan sai in zauna yake santa a kyale su karin ba ta lokaci da yawa kyale ba zan karin ba ta lokaci da yawa yana da fika bin nan su rubuta sunan san ala faɗin sunan kawa da ya rubuta su da kyau sai dawa-dawa za su yi yanzu kuma eh mutum ɗaya kawai la ilaha illallah kaji wasu wani zama boye amma ba daga nan ba ni daga nan za ni daga nan nake so waye zai yi sun labara a ai bai kai can ba akwai dajiya keta da wani baiti da ya farrajul mazkuru zannan ممتاز والشك والشك
أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تأليفه فالمعتبر بذات حروف الفقه مع المتبعة أو المهملة كالأمر أو كالنهي غير مفصلة وكيف يستدل باسمه عالم له وباسمه جميل جميل جدا بسم الله بقى نروح شوي أبو عثمان أو خط أو خط أو مبين مم. مم. مم. مم. ومع إباحة إباحة كل وقع مم. كذا القياس مطلقا لإلا آه. في الأصل والترتيب للأدلة وجد وهكذا أحكام كل مجتهد مجتهد كما دي كمر واي سنة أبلا ربط سنة سنة نبرم محمود نعم بسم الله مالك
بعض أركان الكلام أقل ما منه الكلام يرفض ما لأوجه موصول خلقه فذات تشكيل وحرف وجد وجاء بنفي وحرف وجد وقسم الكلام للأكبار والأمر والنهي والاستكبار ثم الكلام ثانيا فالنسك إلى تمرد عليه وقسم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحقها مسؤولة إن ذاك في وجوده وجيل مع وفي اختلاف الاختلاف الحكمة أحكامها ثلاثة ترتيب واللقوي والوضع والوجيل إلا المجاز ما بالسجود إلا في عنه بالسجود تجوزا تجوزا بنفس أو زيادة أو نسل أو استعادة كنفس أحد وهو المراد في سؤال الأبيع كما أتى في الدين
فما أتى في ذكر دين ملة وكيف يأتي خاص في تمثيله والزائد الم- والزائد المنقول عن محله راجعها بقوله تعالى يريد أن الأرض يعني مالا masha Allah ko ta ce sauran zai a sashi a sama ne a kome a kome rubuta ya zamu gane
أحمد Ahmad Sa'id masha Allah na'am bismillah babu al'amri ko bismillah
بحمده على المراد منهما ولن يجد قولا ولا تقرارا إلا يجد ما يقبل التقرارا
نعم والأمر والأمر بالفعل إيه؟ بالفعل المهم المنحصر والأمر بالفعل مهم منحكم أمر به وإلا به يكون كالأمر بالصلاة أمر كالأمر الأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء وكل شيء وكل وكل شيء بالصلاة يضرب
ضربه في كون وحيثما إن جيء يخرج به. جميل جدا يخرج به. نعم عن كعب سؤال لك سنوسي آدم سنوسي آدم سنوسي كيبو سنوسي آدم نعم muna zuwa mu kare shiga dai inda kake don sosai bismillah man talab ko ha ha ka ko ba nuri ai wa amruna bi shay'i nahyun mani'u mm wato ta hada shi zuwan can babin da ya wuce ke wasiqatul amr allati madat tarif والقصد منها أن يباح ما وجد دخلوا ممنوعة مم. تصحيحها بدون تصحيحها ممتاز نعم كروت خصوصا عمر عمر محمد طيب تفضل يا شيخ باب العام من واحد من واحد من غير حصر من غير ما حصر من قولهم من قولهم قولهم أظنهم بمرتي وسلم الألفاظه بأربعين الجمع هو الفرد المحارم الثاني بالله الكافر والإنسان كالكافر والإنسان فالكافر والإنسان وكل مفهم من الأسماء من ذا كمال الشرح للجمال ولفظ موت آجل ولفظ ما في ليله ولفظ عين فيهما ولفظ لا في النكرات ولفظ أين
ولفظ عين هو المكان فقامت المولود للزمان ويبكي ذات النكرة ثم من تلقي من أتى بالأمر تقديما ثم القلوب قتلت دعواهم تجري بل وما جرى مجراهم
جميل جميل كلمة دون لفظ الخير نعم باب الخاص كروت بنصر بسم الله مالا ايه أها. نعم وقصده من قبل نطقه به على الذي بالوقت جميل باب المجمل والمبين sai da ke ko ina na daga hannu sai daga sai ne yan kaɗan biyu ko uku sai an ƙara matsawa kuma babin mujmal wal mubayyan bismillah wala ina ba zan ba kan bismillah واحد الأقرائي كو مم. في الهيد والطهر وين أنا من ذلك كالقرئ وهو واحد الأقرائي كالقرئي مم. مم. لم يحتمل لا لمعنى واحد تنزيله نعم كالأسد اسم واحد
مفهومه مقيدا الاسم بالدليل مم. جميل والسنة باب الأفعال باب ايه بجوا na aka tsaya nan ne za ta sai shi ke rai yanzu ka yanzu ka samu mutum da mutum goma sha sha biyu ya yi ya yi kyau haka alal akalli yadda na dauka cewa idan na samu mutum goma wanda za su iya harda to kenan yana da amfani yin karatu duk wani wanda yake mai harda amma idan ba a samu goma ba cikin wannan adadin to karatu wanda yake mai harda ma ba da amfani da yawa kenan to amma ga shara an samu mutum goma sha daya da rabi ko da ɗaya da rabi to duk da cewa na san ba wai in kun muka zo za mu ce kowanne daga farko zuwa inda muka tsaya kila ba adadin zai ragu kila ba duka bane suka haddace daga farko zuwa inda muka tsaya to amma dai abinda wannan ke nuna wa kwakwalwar ku tana da kabiliya na hadda in mutum zai yi zai iya sai dai in ya ki amma asalin kabiliya din yiwuwar mutum ya haddace akwai kuma wannan shi ake bukata da ba a wurin dan adam ya zanto yana da kabiliya abu na biyu shine sai ya amfani da wannan taka din da yake da ita taka sulhi wato karfin kwanya da za ta haddace abu sai mutum ya yi amfani da ita to yin amfani da ita kuma wannan kuma yana yiwa ne bil mumarasa wa tamrin yawman ba'da yau wa ijhadun nafs wato mutum ya matsawa kansa shi da kai tunda ya yi girma lokacin da ba za a daga gudana a kansa ba amma shi ne zai wa kansa fada shi da kansa don ya haddace yana da amfani da mutum ya yi amfani da harda wajen neman ilimi in dai mutum bai haddace ba to sai ga abubuwa da dama ba za su samu ba amma duk abin da mutum ya haddace to yana taimaka masa sosai da sosai shi yasa wa qadiman qalu man hafiza al-usul in qadat lahu al-ulum dukkan mutumin da ya haddace asalai na ilimi to dukkan ilimomi za su ba shi haɗin kai idan ya tashi neman da zan iya rike suna yau ba kawai sai dai in abin nan kuma ba zan iya cewa wato kyauta ce na farko ku ɗauka ramziya ce abin da ke nufi da kyauta ramziya ba wai kawai dai dan mu zana shaɗi ba ta nufin wanda aka ba yana da falala akan wanda ba a ba ba ta kowace fuska yana da falalar ya samu a babu falalar ta kowace fuska ba zai wahala a samu a nan a cikin masu ga wani afdalul jami'i min kulli wajhi rubama yakunu afdaluhum min wajhin lakinnahu dunahum min wajhin akhar idan to ga wani wanda ya fi sauran falala ta kowace fuska zai wahala a cikin mutane tun da lokacin da annabi ya bar duniya amma kuma yanzu a cikin mutane wani ya fi wani kaza amma shi kuma an fi shi kaza wannan shi ake samu a koyaushe to ni a fahimta ta waɗanda har da su tafi ƙwari sosai da sosai ka ga malamin nan ya sunan ka mara ahmad sa'id har da tana da tana da ƙwari sosai da sosai eh banda na kasar shi da wannan malamin me ya sunan ka abdulkadir to sai kuma shi malam sunusi adam ko sunusi adam sunusi adam haddasa da suna da kwari ma'ana dai sun ɗaga sauran ta ɗaga sauran fitowa fili sosai da sosai shi malam masama inda ya zarce to da kila shi zai saboda shi yana da miza ta furta kalmomin daidai to furta kalmomin daidai yana da amfani akwai wanda cikin kusan haddace amma yawanci kalmomin suna ɗora wasu limba yadda yake ba to wannan nake so in ce da ku lokacin da mutum zai hada ya tabbatar ya haddace da wasu la daidai to idan ka haddace da kuskure to haka za ka tafiya don in ka zo kana son kai gyara daga baya to ka har da biyu kenan kuma sai ka zo ka har da daidai bayan ka har da kuskure shi sa tun farko sai mutum ya kokarin yin har da ta daidai Allah ya mana kaman kasa an yi rikin sa'a ban jira kasa da yadda suke ba kawai sai dai yi da sifa aswa'iyya ma'ana yadda su samu Mala Ahmad Sa'id wannan littafin manzumatin subaqu rawi fi ilmin hadith Abdullahi da Gondo yana da wani littafi a cikin ilimin hadisi wake ne Abu Salah hadith to shine dan uwa abokin mu Malam Muhammad Mansur yayi sarfin sa cikin harshen Larabci kuma aka buga shi kamar haka da haka za ka samu wannan littafin kenan da kuma wani littafin ga shi nan wasi quwwatul irada wa ulul himma eh wato kwazo da himma kenan ko ba ka ba na salihul munajjid ko yana sai ka mika mai ai ba dama ne wannan dan shi ma ta littafin kaga na wake ne so kaga zai iya haddacewa kenan dan na musulman hadisi yana da fa'ida sosai da Abdullahi na gondi yake Allah ya kansar gafara akwai wani littafi mai suna ma yajibu an yarifa al muslimu an dinihi ma yajibu an yarifa al muslimu an dinihi ma yajibu an yarifa al muslimu an dinihi da kuma wani fatan littafin Nasir bin Albani mai suna at-tauhidul khalis at-tauhid wato tsantsar tauhidi aqida tak kaulan walida Allah ko ne ko ba ko shi ne za mu bayar wannan malam Abdul Qadir bismillah daga nan gurin kuma akwai shi malam Sunusi na bincika akwai wani tafi mai suna shakhsiyatul rasul sallallahu alaihi wa sallam fi dawil makayis al insaniya wato a annabi a ma'aunai na awan dan adam ma'ana ko da nassi bai zo ya ce maka yana da falala ba ma'auni da dan adam ke auna jama'a da shi ya gane kimarsa da shi aka auna manzo sallallahu alaihi wasallam shakhsiyatul rasul sallallahu alaihi wasallam fi dawil makayis al-insaniya na Dr. Abdul Halim Uwais wanda yake malami ne a jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya da haka ita jami'ar sai ma ta buga littafi wannan shine zamu ga malam Sunusi Adam dauke da wani littafi ina wani kasar a nan wurin ina ji yana magana akan al-hikmatu fi da'wati ila Allah ina Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen Allah ya kansa da gafara to ko daga nan mutum sai zo layi ko bi su ko ba haka ba mun san dukan cikin kudin wani ya fa wani ko shakka ba ba laisu ala sakratun wahida akwai malam salisu adam malam salisu adam ina ke malam salisu adam akwai littafin da baka akwai mujmalu usul ahlu sunna wal jamaa na dr nasir bin abdul karim al asl shi ne zamu baka dauke da wani kasar a nan wuri na shi ma wato kasar da akwai na hausa akwai na larabci akwai na wa akwai na muhammad sani akwai na waɗansu sai malamai daban-daban waɗansu kuma na manta rubutun da ke ciki amma na sun dai kasar ne na karatu ko shakka babu bismillah malam akwai kuma cewa ne malam ta su ulon an ta su ulon akwai asadul islam fatihu sakliya wato wani sahabi ne wannan ko wani tabi'i ne wannan wanda shi ne ya buɗe wato ainihin kasar andalus ya kai musulunci an gane ko to a kansa ne wannan yake littafi na fi kamar kissa ta yara cikin larabci mai saukin karantawa yana da daɗi sosai da sosai musamman ga malamin islamiyya bismillah sai kuma waye ka zo layi kai ba malam ba zai yi ba rabi akwai su ba haka ma ba sai haula ta'addudu da zazzarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan na Muhammad Ali Sabuni ne ma'ana littafi ne me yasa annabi aka ke bance shi da mata tara shi kadai mu ko ba kai mata kai tara ba to ka san mustashirikun suna rubuce rubuce a kai cewa wannan na nuna kwadayin annabi game da mata wal iyadu billah wannan mummunan magana da suka faɗa to shine wannan malamin ya littafi yake musu raddi akwai kasat na Abdul Wahab Al-Sariri al-amalu lid-din mas'uliyatun jami'i wannan hudu ba ce wato ta garari ba sa sa ba da yana cikin gaskiya yana cikin malamai ba na yan hudu ba dai a yanzu Abdul Wahab Sariri Allah ya dace sauti jahawari da abin nan da sauran har yana da yana da website ma a internet yana da sai Murtaba waye Murtaba ya faɗi sunan sa ne ba eh mun wanda har zai kada din da muka ce yayi kaga ko mun manta ba wannan wannan hudu ba ce ta juma'a ta tsurairi amma tana da matukar muhimmanci da yana magana akan mawqifus sidq wato wata matsaya ta gaskiya da ibn umair ya tsaya akai to kuma a cikin kasar din akwai magana akan wahayi min ba'ul yaqin al wahyu shine min ba'ul yaqin wato kuma nan wurin wani dan karamin littafi na Abu Bakr Zaidi da Salatun Ilmiya da Inqaz al-Bashariyya Risalatun Ilmiya da Inqaz al-Bashariyya daga nan sai wani ne kuma abu usman mana abu usman haka nan kawai abu usman shi ne alam dinka ko kuma dai ka boye ne ba ka san mu gane ka san yan tanzimul qaida suna boye sunayen su sai ka ce abu wane ne abu waye da so wato wannan shugaban jami'ar mu na yanzu dr salih al-abud shi da yayi hadiyun baina dalalatayn masalaka ce mana a cikin jami'a sun mana can a kulliyatu shari'a da wani lissafi na abubakar zai ne suna alkaunu sawab fi hukumin nassa fil kitab dangane da hukum annasu wal mansukh na madrasatan Allah sai wani labaran Muhammad ko man labaran Muhammad wai labaran Muhammad eh kwarai da gaske na sunan shi akwai mafhumu ahlus sunna wal jamaa inda ahlus sunnati wal jamaa idan sai ahlus sunna wal jamaa da yake nufi da ahlus sunna wal jamaa wannan yana da matukar kyau wannan littafin kaga shi dan karami na karanta shi miraran miraran duk lokacin da ka karanta sai ka ka karo cikin sa to daga nan gurin kuma akwai wata lakka ta malamin Muhammad al-Amin Shankiti ina jin kasatin sai na canza na sa wani gida da ban gari sunan ne a jiki amma kuma ba kasatin ba ne a ciki da yawan ba ta kashe sulman bin fahad al'auda al-muslimun wal gharb wato musulunci da yammacin duniya gwagwarmayar da ke tsakanin musulunci da yammacin duniya to kowa kuma sai Umar Muhammad man Umar Muhammad Umar Muhammad ta gani Malam Umar ko wani littafi risalatu maktuha ibn Yahud budaddiyar wasiƙa zuwa da Yahudawa wani mufakkir ne yayi wani littafi ne mai kyau kwarai da gaske yana a nan sai wata littafin Muhammad kutub kai fa nad'u ila Allah ta'ala كيف ندعو الى الله تعالى بروفيسور محمد كتب كان سيد كتب كده sai bala muhammad ko nake nake wani bala muhammad ai zaharbi ya kasa suna biyu o zaharbi bala muhammad shine sunan wani da arjin kana karan talarasi su zuru ko kuma dai sama sama dan ya kamata da lokacin ma da na tabarwa ina tambayar wanda karanta larabci su zuru su ce akwai wani tafi ta kawo bukar zairi a riba ku fi sabilillah wa man wufika lahu min ubadillah me ya ci kanar riba da Allah sai ya yi alladina amanu suru wa sabiru ورابطه واتقوا الله لكم تفوتون أقول أقولكم لا تعمل السنة ومكانتها وأن مال الثاني أمر رجل لبني كانت تكون اللشر ما تقع ما تقع سوكم عبد الله عقبة من عبد الله عقبة وهي عبد الله عقبة أوكي أقول لتابع من سنة التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية taimakekeniya ta zaman tare a cikin musulunci a take da kuma wani kasar da ya shafi azkar sauran a cikin gudu shi ke na waɗanda suka yi kanta to kai malam sani biyu hukum cewa sai kake karantawa kullum kake zan baki shi sauran baka wannan amma baka yi mana hadda ko ta shi sun kowa a ba an kasa da za ka saboda Allah da ka samu wannan dumma mana ko ba haka ba bismillah wannan wa alaikum salam amma da musu jarraba ba yi musu jarraba ba Allah ba da lagaya ta ga wani wani gilas ko da ke koyo ba ba zai yi bayan wani Allah ba da lagaya eh akwai kyakkyawan niyya wannan kan dama ya kamata abin nan sauran to gaskiya sauran kawai awo ne na ido kawai wanda Allah ya sa yana da waye sunan sai fara da a alhamza ke ba da yi biyar wace hudu ba ta farko ga sunan gudun malam ba ce rikodin sai ba ita ce hutubar farko da na yi a masallacin dore ba ce sai yin fata a wayin fata guguwa kawo nan in ba su da hannu na ya ita ce hudubar farko ne ka yi rikodin su sai ka ba Allah ba da ladarsa wajibul muslim tijaha dini wajibul muslim tijaha dini wajibul muslim tijaha dini larabci ne wannan na larabci ne wajibul muslim daga ladan masallacin mu na dole ko ba haka ba السهام الأخيرة السهام الأخيرة akwai da sun nasa ganin fuskokin su wadda na gaba sa nan wurin wasu sun kwai su cikin taron al-siramun asira eh hotun da fitan wajen hadisi ko na bismillah sai al-siramun asira na salman bin fahad al-auda yana da matukar kyau kwarai da gaske haka za a allamatin haya shi haka rayuwa ta koya mu an karni wani malami ne haka za wanda littafin yana da kyau sai girba ce ta ta rayuwa ya rubuta ta ba wannan malamin da ya leko din nan akwai wannan hudubar gaskiya ta larabci ce wanda yake da larabci sosai ya kamata ya samu ta ahmad safan al'asad al-fanni cikin labarin fa san ba da fanni to daga nan gurin zan tashi ne kawai in babba ku haka sai wannan abin nan a da duk wanda ya tashi kawai zan bashi wanda ya tashi kawai zan bashi makasudi dai kamar yadda na faɗa kuma waɗannan sunayen guda goma suna da muhimmanci a wajen na kusa da su sha biyu wato duk lokacin da na zo karatu nikan ɗauka su ne yan aji ɗaya ko kuma yan ajin sama sai kuma sauran wannan daga cikin ke har har zuci tsakanin da Allah yana ganin akwai wato himma da tare su za su iya tafiya Allah kuwa wallahi tallahi daga cikin ke ba wai da wasa ne ke ba kuma ka rike mun waɗannan sunayen bayan wannan kyautar ta gaban jama'a wadda banda su ma wani ya samu akwai wadda su kaɗai za su samu su kaɗai za su samu in za ka hadda shi kenan bayan na abu bayan abu ne abu ne mai sauki kwarai da gaske eh bala abdurrahman bai zo bane yau ban san bai na tafi a ba gudun hadda ba hadirin qur'ani ai ba ya gudu ba a ne mutum da ya tafi maganar Allah balantana maganar mutane نعم gaskiya ne za mu bi insha Allah ta'ala Allah ya taimaka mana sai mu dakata haka saboda kar mu shiga lokacin kula sama da kima وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه fatiha tana saukin karanta in mutum ya zo musulunci yanzu ba da zai yi fatiha kuma zai yi sallah ba za mu ce musu dole su ga fatiha ba sai mu ce ka je ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cikin dukkan rakawoyin da kai kai har ka iya fatiha in ya iya fatiha ya daina wancan kaga duk kuma ubangiji ya karba ba za a ce dole a abu duk da musulunta nan sai dai ya biya wani ya karanta masa fatiha din su balla sana kuma addu'a addu'a ce alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ba wanda zai nuna ta wannan sau biyar bai iya ba amma annabi yake cewa la kadra ay tusnai asara malakan ga malaiku goma sha biyu na gansu yabtadirunaha suna gaggawa da wannan addu'ar ayyuhum yarfa'uha wane ne suna rige waye zai dauka ke sama saboda falalanta to wannan hadisi imamu muslim da abu awana suka rawaito eh dole sai sun kawo hadisi idan mutum ya kawo waɗansu addu'o'in sa na bid'a kuma ya ba su falala sai mu ce wani hadisin ya faɗa yanzu wannan da muka faɗa mun ce hadisi ne muslim ya rawaito da Abu Awana to shi ma dan bid'a da ya kawo sai mu ce to kuma hadisin ka wai rawaito addu'a ta tara daga cikin adiyatul istiftahi annabi ya ce Allahumma lakal hamd anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت رب dangin yabo gaba ɗaya naka ne an ta qayyimu samawati wal ardi wa man fihin kai ne mai rike da sama da ƙasa da wanda ke cikin su qayyim wanda yake tsaye kan abu dan kulawa da shi wanda yake lura da abu kar kan ga tsakani to shine qayyimu samawati wal ardi wa man fihin walakal hamd anta maliku samawati wal ardi wa man fihin kai ne mamallakin samai da kasa da wanda ke cikin su walakal hamd anta al haqq yabo ya tabbata gare ka kai kai ne al haqq wato tabbatacce wanda baya kaucewa wanda ba a neman shi a rasa allazi la ta'khudhuhu sunatun wala nawm allazi lam yakul lahu kufuwan ahad ومن فيهن ومن فيهن ne bayan fihin yake a to kuskuren taba'a ne na ku ba tabaka ba taba'a walakal hamdu anta alhaq ya ubangiji kai ne alhaq wa wa'aduka alhaq kuma alqawlin da gaske ne wa'aduka haqqun alqawlin da gaske ne wa qawluka haqqun maganar da gaskiya ce wa liqa'uka haqqun gamuwa da kai gobe kiyama gaske ne wal jannatu haqqun aljanna ma gaske ne والنار حق وتا ما غسكتي والساعة حق تساور قيامة غسكتي والنبيون حق النبوة ما غسكتي غسكني ومحمد حق حتى النبي صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلم يا الله غريك نميك ويا غباك وعليك توكلت بس غريك ندوغرا وبك آمنت دكيني إيماني وإليك أنبتي إن بغريك نجي كوماوا وبك خاتمت saboda kai nake yin jayayya ko musu da mutane ba dan in kare kimar kaina ba ko dan martaba kaina ba sai dai in tabbatar da tafarkin ka wa duka kafin ku kenan wa ilayka hakamtu ya zuwa gare ka na kai kara duk inda baka ja in ja da wani ne nika mayar da hukunci shine abin da ka hukunta an gane ko anta rabbuna wa ilayka al-masir kai ne ubangijin mu makoma zuwa gare ka fasir ne ma qaddamta gafarta min abin da na gabatar wa ma asrartu da abin da na sirranta wa ma alantu da abin da na bayyana wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da kai ma ka fi ni sani ki sama da ni din anta al-muqaddim kai ne al-muqaddim magabaci da ba wanda ya gabaci anta al-mu'akhir kai ne na karshen da ba na karshen sa kuma anta ilahi kai ne abin bautata kuma kina goma sau nawa kenan ga Allahu akbar sau goma ɗaya kenan ga alhamdulillah sau goma ya hamdu kenan da kuma subhanallah so goma da kuma hailala la ilaha illallah so goma da istighfari astaghfirullah astaghfirullah so goma da kuma allahumma hadini warzuqni wa afini allahumma ighfirli wa hadini warzuqni wa afini goma da kuma allahumma inni a'udhu bika min al-dhiqi yawm al-hisab goma saba'in kenan to wani lokacin annabi yakan yi wannan wajen buɗe sallan dare wa alaikum salam bari mu kammala tukun ya hakuri dan kai mu abin nan wannan hadisi imam ahmad ya ruwaito da ibn abi shayba cikin musannaf da abu daud da imam tabarani fil awsat wato mujmal awsat kenan da sanadi sahihi wa akhar hasan ala kulli hal hadisi ne inda to kaga ta kabbara duk ma'anar sai abin nan Allahumma Allahumma ighfirli wa ya Allah ka gafarta min ka shiryar da ni warzuqni ka arzikani wa afini ka warkar da ni daga dukkan dangin cuta wannan kuma Allahumma inni a'udhuka ya Allah ina neman tsarin ka min al-fiq yawm al-hisab daga matsatsi a ranar hisabi me kace eh zai da ne a turanci zai faɗa a turanci zai faɗa ba wai a bayyana ba sai ne ba kana nan baccin daga farko muka fazo karatun nan muka ce kowace irin sallah kasar ta fita daga sunan sallah to za ku asan ni ma na iya ɗaukar zafi kuma ka iya ɗaukar zafi amma shi yasa na yi umumi tun farko na ce kowace irin sallah duk da sauƙin da aka samu sauƙi na fuskar abin da za a karanta ko na fuskar da kawai karanta da wani isa ya bai kara ma wani sarni ba tun da aka rage ma da da kawai ta fahimta da aka hadda wani a cikin kowane abu ai dukkan sallah kana bukatan wannan abin da din dan kana bukatan ka jaddada tauhidi a cikin sallar idan ka zo ka duk jaddada tauhidi ne waɗannan ababa na goma sha biyu Allahum Allahu akbar salasan zul malakuti wal jabaruti wal kibriyadi wal azama wato zaka faɗi Allahu akbar to uku zul malakut wal jabarut wal kibriya wal azama an gane ku wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na buɗe sallarsa da wannan idan ka ce zulm malakut al malakut da al mulk duk ma'anar su daya an gane ko malakut ala wazn fa'alut wato kamar mulk ne bidat fihi al wawu wa ta lil mubalaga an yi karin wawun da ta ne a cikin kalmar al mulk dan mubalaga wajen nuna ka ta fara mulki aljabarut mai karfin zartar da abu wanda ba abin da ke gagararsa alkibriya wanda yake jin isa ubangiji subhanahu wa ta'ala kira ya isa din kuma shi yasa yake jin isar kuma sifar sa shi yasa bai halatta ba ne ji isa sai shi wal azama girma da tsakaita kenan to waɗannan duk kaga kowanne daga cikin su dawalin sassa duk wanda mutum yayi cikin su yayi in mutum zai haddace duka to ya fi ko ya fi ya fi wanda ya ba duka ya haddace wa falala kenan da in ka haddace duka yau kai wancan gobe kai wancan da azhar kai wancan da al'asr kai wannan sai ka ma mai duka sunnar annabi a abin da ya shafi dawal istiftahi ka samu ka ma mai sunnonin annabi ka gani ai ba ba abin nan bane ba lokaci guda ka karanta su gaba daya a kayi bid'a ko shakka ba a in ma ya iya da yayi bid'a to sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya ce mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum za mu iya karantawa sai tambayar barko na cewa ko yana fama da ciwon bashi a sakamakon haka sai kasance ba ya iya rike alwala wani lokacin ko da ya fara sallah sai rihi ya zo masa